أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 255 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar wannan darasi namu sun sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي زامو تاشني السورة القارعة من فار بياني كانت أتكن أسئلة القرآن المجيد سيلوكتي من هالإنسا yanzu kuma za mu tashi ne a cikin littafin dafa'u ihamil tirab an ayatul kitab muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makumanmu da mu da ku gaba daya a mas'ala ta 238 a cikin littafin daf'o ihamil ittirab an ayatul kitab bana yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man khaffat mawazinu wanda kuma wato ma'auninsa ma'aunansa suka yi sauki suka yi kasa kasa kinan fa ummuhu hawiya to kokuwar kanshi za ta fada cikin wuta wato ummunan wato kai kenan kokowar kai hawuya daga hawa ne shine abinda ya fada wato ya tafi ya kifi kenan kamar yadda yake cewa wan najmi idza hawa kenan idza saqata an gane ko idan ya fadi duk da kiran ba ana nufin faduwa zuwa kasa ba ko kuma faduwa zuwa kasa in halbo aljannu da shi yulan wuta kenan ko kuma a'a ana nufin idan ya buya idza ghaba kenan an gane ko to wannan kenan wasu sun ce ku fito fa ummuhu mahaifiyarsa ma'ana kenan wuta yadda ya lazimci wuta kamar yadda ɗa yake lazimtar mahaifiyarsa wal iyadu billah hawiya ita ce sunan wuta hawiya malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nuna ala anna al-hawiyata wato kalma ta hawiya wasfun sifa ce la alamul linna ba suna ne na wuta ba domin akwai banci tsakanin sunan mutum da sifarsa yanzu mun ka ce sunan wani misali muhammad kaga sunansa ne amma sifa yanzu ta manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi bashir da nadhir da rasul da sauransu iz tanwinuha malam yace yi mata tanwini da anka ce hawiya yunafi kauna hasman yana kore cewa ita dauke ta matsayin suna min asma'in nar daga sunayen wuta li'annaha ala taqdiri kauniha min asma'in nar domin li'annaha domin ita ala taqdiri idan mun kaddara mun dauki cewa kauniha min asma'in nar cewa yana daga cikin wuta yalzamu fiha al-man'u min as-sarf zai zama to kinan wajibi ne a hana ta daga sarf kinan ba ta daukar wato kasra kinan sunan da bai daukar kasra kuma bai daukar wato abin nan bai daukar kasra sai in ba cikin halin idafa ba ko ku wato abin nan sai cikin hali na kasra ko idafa afon sai hali na wato idafa yake daukar koko bai samu alif wallam ba in ya samu alif wallam koko mamnu bin safa ya samu alif wallam koko mamnu bin safa an kai idafa shi to ana yi masa kasra to illolin da kuma suke sa suna zaman to mamnu bin sarf guda tara ne akwai ilal lafziya akwai ma'anawiya akwai illa wahida ta kuma makama illataini illa biyu suke da wannan akwai kuma wanda ko da yaushe mamnu min sarf ne akwai wanda sai abin nan ne bincike ne dai a cikin ilimin nahwu dalibin ilimi zai bincike akan su in ka diba cikin sharh alfiya na al-ashmuni da kawo waɗannan baitutuka yadda an ka hada su adlun wa wasfun wa ta'nifun wa ma'rifatun wa ujmatun thumma jam'un thumma tarkibu والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب إذا متجزي قا بين ليسو سيكن الممنوع من الصرف تو ما رأيته للعالمية abin da ya sa mai da shi mamnu min safi saboda ya zamanto alam suna ne alami wa ta'nif kuma ya zo suna na ta'nifi mu'annas kenan illa guda biyu sun haɗu waɗanda ke sawar daga cikin illoli ya zamanto mamnu min sarf وقوله وقوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما هي مي يسند دكي ما هي مي تشي irin wannan wuta kalima ta ma hiya ba kalima guda bace asalin shi ma menene hiya ita ita ko wannan ha'un din an kawo ta ha'u sakta ce don a tsaya kenan menene sar da kai ma hiya menene ita shi yasa ma yanzu cikin ilimi suke kiran mahiyatu shay'i kenan abinda da shi ake tambaya hakikanin abu ma huwa shay'u sai an ce ma hiya haqiqatu sai an ce ma hiya haqiqa kenan to narun wuta ce hamiya mai tsananin zafi malin yace to ya dullu ala annal hawiyata min asma'in nar in kuma an ka ce an ka kalli cewa Allah ya ce narun hamiya ya nuna cewa suna ne daga cikin sunayen wuta malin yace to i'lam ka sani awwalan farko anna fi ma'ana qawlihi ta'ala a cikin ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala fa ummuhu hawiya an gane ko thalathatu awjuhul lil ulama'i akwai fuskoki na fassara guda uku wajen malamai an gane ko ithnani minha biyu daga cikin waɗannan fuskokin ko fassarorin la iskala fil ayati alaihi ma babu rikitarwa wa thalithu kuma fuska ta uku huwa alladhi fihi al iskalu al mafkur a cikin shi ne za a samu iskali wanda anka ambata na cewa kiran kamar sunan wuta ya zo gashi da tanwini sannan kuma gashi kuma yana matsayin alam mamnu'un min as-sarf shi kuma mamnu'un min as-sarf bai ɗaukar tanwini fathataini ko kasartaini ko dammataini to mallan yace amma ladani la iskala fil ayati alaihima kenan maganganu guda biyu an gane ko waɗanda babu shak babu ko fasaroli guda biyu ko fuskoki na fassara guda biyu waɗanda babu rikitarwa a cikin su fal awwalu minha na farko anna ma'ana anna al ma'ana abinda ake nufi fa ummuhu hawiya ai ummu ra'sihi kenan uwar kansa asalin uwar kansa ko uwar kai kenan hawiya zata wato kifi fi ƙari jahannama a cikin wato ramin jahannama kiran cikin can jikin zurfi wato jahannama ƙasan ƙasan jahannama li'annahu domin shi yutrahu fiha za a jefa shi ne a cikin wuta shi kafiri mankusan a kife an juyar da shi ra'asuhu asfalu kan shi yana ƙasa wa rijlahu a'la kafafuwan shi suna sama wa ruya hadha alqawl arwaytu wannan magana an qatada daga qatada wa abi salih da abi salih wa ikrima da ikrima wal kalbi da al kalbi wa ghairihim da wani su an gane ko mai taqiq wanda littafi yace kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari da kuma tafsiri wato nan batu in kadiba ya kawo ibnu tafsiri da ibnu jarir at-tabari da tafsiri na ibnu abi hatim da tafsiru thalabi da al-hidaya na makki bin abi talib da tafsirin zamakhshari da zadul masir na ibn jauzi da tafsirin razi da tafsirin qurtubi tafsirin ibn kathir duk da ya kawo saboda ƙarin bincike ɗalibin ilimi yana iya ƙara komawa ya gani malam yace to ala hadal qawl in mun ka dauki wannan fassara fa damiru fi qawlihi damiri a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma adraka ma hiya wa ya sanar da kai abinda a hiya ita wannan aidun ila mahdufin zai kuma ni zuwa ga wani abu wanda an ka shafe dallal maqam dalla alaihi maqam kenan siyakin zance maganar da ake wato shi ya nuna shi kenan ai ummu ra'sihi hawiya wato uwar kansa ma'ana ko uwar kansa hawiya za ta kifi a cikin wuta finar finar finar a cikin wuta wa ma adraka ma hiya wa ya sanar da kai ita wannan hakikaninta abinda ake nufi da ita narun hamiya wuta ce wadda take wato mai tsananin zafi to kaga nan ma akwai iskali saboda ai an ce me yasa da kai ita an ce ita ce wuta to ai ita kokuwar kai ba wuta bace na fata an fahimce sai in ya zama to ana nufin a'a an kira ta wuta saboda za ta haɗe ne da wuta eh sai zama to tana ci da wuta ta koma kamar wuta dole sai mun yi wannan fasara wallahu a'lam والثاني نبي أنه من قول العرب yana daga cikin wasu fassara cewa yana daga cikin maganar faɗan larabawa idza da'au ala rajuli bil halaka idan sun kai mutum wato addu'a ta halaka in an ce da'a lahu ya mishi addu'a ta alkhairi da'a alaihi ya mishi mummunan addu'a to yace idza da'au ala rajuli idan sun kai mutum mummunan addu'a bil halakati da halaka qalu sai su ce hawat ummuhu wato hawat ummuhu kenan kamar ana nufin ya halaka li'annahu domin shi idza hawa idan ya kifi ai saqata ya fadi wa halaka halaka faqad hawat ummuhu uwar shi za ta fadi thuklan tana mai wabi ya an ce wabi ita ce uwa mai wabi wadda da ta haifi ɗiya suna mutuwa sai a ce uwa mai wabi wa huznan kuma da bakin ciki wa min hadha al ma'ana da wannan ma'ana ne qawlu ka'ab bin sa'ad magana ka'ab bin sa'ad al-ghanawi yace hawat ummuhu ma yab'asu subhu ghadiyan wa ma za yaruddu al-laylu hina ya'ubu hawat ummuhu yana nufin uwarshi tana wabi ba wai ana nufin ya kife ba a'a uwarshi tana wabi ma'ana kiran kamar a ce ya halaka kai tun shi malam yace to wa hadha alqawlu wannan magana riwayatun ukhra wata riwaya ce an qatada daga qatada wa ala hadha alqawli in mun dauki wannan fa damiru damiri fi qawlihi wajen fadarsa hiya lidahiya ya zo zuwa ga musiba duk da yake addahiya lokacin mutumin da yake masharranci ana kiran shi dahiya shi sai ce dahiyatul arab masu wayo daga cikin laraba ko mutum mai wayo allati dalla alaiha al-kalam wadda magana ya nuna ta kidan wa zakara al-arusi arusi ya ambata fi tafsirihi a cikin tafsirin sa anna sahib al-kashfi kidan ma abucin wato al-kashf an gane ko qala ya ci an gane ko to dan haka shine abin da ya kawo sahib al-kashfi duk da yake mai taƙiƙi wani littafi da ya zo wato number 2 sai ce kadiba cikin safha ta 284 taba'a ta daru ibn taymiya ta wannan littafi da safha ta 380 ta safha ta majma wadda an ka buga wato abin nan wannan littafi yace an rubuta al-kashaf yace to wal muthbatu min taba'ati majallat al-jami' al-islamiyya wa huwa muwafiqun lima fi safha kinan abinda an ka tabbata an ka ce sahibul kashfi ya dace ne da irin taba'a ta jami'ar islamiyya domin lokacin da malam ya rubuta wannan littafi mujalla ta jami'ar islamiyya bil madina al munawwara ta yi diba shi kadan kadan tana saka shi ana amfani da shi yace to huwa muwafiqun lima fi as-safha kinan wannan ya dace da safha da ya kawo sar yana rufin safha ta 354 taba'a al-qadima taba'a wato tsohuwa an gane ko malam yace to wa ruhul ma'ani lil alusi yan an ka ce ruhul ma'ani da imamul alusi an gane ko wal kashfu huwa ikhtisaru ismu kitabu tibi ya an kace al kashfu an yi ikhtisari ne na littafin tibi wanda ake cewa tibi wa hiya hashiyatun ala tafsir az-zamakhshari kina hashiya ce wani bayanin da an kai kasa na tafsir az-zamakhshari al musamma shi tafsirin zamakhshari ake kiran shi al kashaf an gane ko shi yace to fala alla man ja'ala hafil matn tana yiwa wanda ya sanya ta a cikin matni al kashaf zanna anna az-zamakhshari yana nufin kenan zamakhshari ne fil kashaf ya faɗi wannan magana قال يتي إن هذا الوجه حسن وأن مقرة الكو وأن الطبي شيكو طبي في الكشف أتكن الكشف أقب عليه سيبيو بياني أكا أبن دمخشن يتي فقال إنه الأظهر شيني ما في بيانا تو كلام أبن ديكي سن يتي kama akwai bambanci tsakanin wanda ya hashiya wanda sunanta alkashfu da alkashaf wanda shi ne littafin da an kai abin nan malam yace to mai tahqiqin littafi Ahmad bin Muhammad Badawi yace wa rubbama dakhala hadha al-fahm wannan fahimta ta ta shigo ne min atf al-alusi saboda alusi yayi atafin magana qaul at-tibi magana tibi ala naqlihi ala al-kashfi magana da ya dauko daga al-kashfi kenan atafin da yayi sun kasa tsamanin kamar duka abu guda ne falafzul alusi magana alusi wa fil kashfi ya zo cikin littafin al-kashfi anna hadha ahsanu wannan shine mafi dacewa li yutabiqa qawluhu subhanahu dan ya dace da maganar fadar Allah subhanahu wataala fa ummuhu hawiya wa ma fihi min al mubalagha da abin da ke cikin shi na mubalagha kidan da anka ce ana rufin wato halaka kenan ya halaka yace to wa ma fihi min al mubalagha wa qala tibi tibi yace innahu al azharu shine mafi bayyana to walil bahth fihi majal kuma ana iya ƙara bayani wato kamar bincike yana da fage mai yawa kina ana iya ƙara bincike akan wannan sai ka alifun ha'un intaha kenan tarafin magana ta ƙare fa dhannatil fa zunnatil mughayara sai an kasa tsammanin akwai bambanci tsakankanin waɗannan maganganu amma ƙarshe shi ta ayidi na yi ta magana zamakhshari wa huwa khata'un yace wannan kuskure ne fa inna zamakhshari domin shi zamakhshari fil kashaf a cikin kashaf iqtasara ya taqaita ala iradil wajhaini ya kawo magana guda biyu walam yuhassin bai kyautata ba au yurajjih ko koyar rinjayis wa allaka tibi sai tibi yayi ta'liki fa kada yace wa azharu tafsiraini mafi bayyana daga cikin tafsirai al-awwalu da farko li anna domin fa ummuhu hawiya da Allah ce fa ummuhu hawiya muqabilun fa huwa fi ishatin radiya kinan yana fuskanta ne da ishatin radiya yace to wal halaku ansabu ila al-aishi kinan halaka ita fi dacewa ai muqabalata da rayuwa a ce ya halaka li annahu al-hayatu al-mukhtassa bil hayawan domin ita ce rayuwa wanda take banta da abuwan da yake rayuwa sai kawo alifun ha'un fa qaulul arusi kenan magana arusi wa fil kashfi yazo a cikin al kashfi anna hadha ahsanu huwa naqlun bil ma'na kenan shi arusi naqal ne bil ma'na li qauli tibi ga magana tibi ba ya ciro shi bai bil lafzi wa azharu tafsiraini al awwal la kama qad yuzannu annahu qawlun mughayirun lahu ba kuma magana bace wata wadda ta saba ba shi abinda wato magana ce ta biyu wadda an ka faɗa kenan sai da wato duk ma'anan guda ce kuma magana ga inda aka dauko ta almuhimu dai yayi tambihi akan wannan ya ce ƙala kenan da shi malam ya ce wa zakar al'alusiyu fi tafsirihi anna sahib al-kashfi ƙala inna hadha al-qawla ahsan wannan magana ita ce tafi kyau wa anna tibi ƙala innahu azharu shi ko tibi yace shine mafi fitowa a fili wa ƙala huwa kuma shi tibin yace walil bahth fihi majal kuma ana iya ƙara wato bincike akan wannan kenan sai zamanto duka magana ce ta imam al-tibi da ya ce ƙara innahu azharu duk magana tibi ce babu magana zamakshari ciki kenan babu wata mughayara tsakankanin su duk magana mutum guda ce ma magana zamakshari bace da ta al-tibi duka magana tibi ce shi yasa dalilin da yasa shi wannan malamin mai tahqiqin wannan littafi ya kawo wannan magana almuhimmu dai kenan wasu sun tafi cewa abinda ake nufi da shi shine ya an ce ummuhu hawaya ya halaka wasu sun ce ummuhu ko kansa الثالث fassara ta uku allazi fihi al-ishkal wanda cikin shi ne ake samu rikitarwa annal ma'ana abinda ake nufi fa ummuhu hawiya ay ma'awahu makomashi allazi yuhitu bihi wanda za ta kewaye da shi kenan tunda da muhit an ce ma'awahu makoma da larabci muzakkar ne da Hausa kuma makoma mace ce an gane ko allazi yuhitu bihi wanda za ta kewaye da shi wa yadhummuhu wanda za ta taro shi ta hade shi hawiya sunanta hawiya wahiyan naru ita ce wuta li annal umma domin ita uwa tu'wi waladaha tana taro ɗanta wata dummuhu sai ta haɗe shi ta game shi da jikinta ko ba haka nan bane awa shi ne ya taro shi walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akha wannaru ita ko wuta ta dummu hadal asi za ta taro wannan mai sabon Allah wa takunu ma'awahu ta kasance makomarsa wal iyadu billah Allah kai mu da tsayi malam yace to wal jawabu amsa ala hadal qawl akan wannan huwa ma ashara lahu al-alusi shi ne abinda imam al-alusi yayi ishara zuwa gare shi fi tafsirihi a cikin tafsirin sa min annahu cewa yadda al'amarin yake nakara al-hawiyata an kawo hawiya na kira babu alif wallam fi mahallin ta'rif a wurin da kuma ya kamata a kawo ta da ta'rifi an gane ko an ka kawo ta na kira maimakon a kawo ta da ta'rifi tunda tana matsayin alam yace li ajlil ish'ari dan a sanar bi khurujihim anil ma'ahudi wato kenan magana ko kuma alharin da suke ciki ya fita daga cikin hari wanda an kasa ba shine al-ma'hud abinda an kasa ba litafhim litafhimi saboda kambamawa wa tahwili da tsoratarwa shine tahwil da hababba in an ce tahwila da ha karami shine an juyar da abu an gane ko fala yamlikuna kashfa ad-durr ankum wala tahwila in kuma an kace tahwila da ha karami mai dan digo shine ana rufin an bashi abu an gane ko thumma idza khawwalahu ni'matan minhu an gane ko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum khawwala yukhawwilu takhwilan ay a'tahu to tahwil da haba ba kuma nufin tsoro ko abin nan tsoratarwa kenan littafkhimi saboda kambamawa wa tahwili da tsoratarwa yace to thumma ba'da ibhamiha sanan banyan an kawo ta a dunkule kamar abu ne wanda a dunkule li hadhihi nukta saboda wannan hikma an gani ko ita ce an nukta ƙarraraha sai ya tabbatar da ita bi wasfi halha'ib da sifatta mai ban tsoro bi ƙaulihi sai ya ce Allah ya ce wa ma adraka mahiya wa ya sanar da kai kuma menene hawiya ya ce to ka saurara ka ji narun wata wuta ce hamiya mai tsananin zafi daga hamiya ne shi ne abin da yake wato alhami abu mai tsananin zafi mace sai ta zama to hamiya kenan abu wanda yake mace qala muqayyiduhu afa Allahu anhu mai taqayyidin wannan littafi bi mai rubuta wannan littafin kenan Allah shi masa wato afuwa mun ci Allah shi mamala afuwa mu Allah shi muna afuwa da dukkan kullu musulmi Allah gaba daya hadha aljawab wannan amsa alladhi dhakarahu al-alusi wanda alusi ya ambata yadkhulu yana shiga ne fi haddi nau'in min anwa'il badi' wato a cikin wato hadd a ce kace a ce wani nau'i kenan na nau'i na al-badi' wato badi' al-ma'nawi badi'i kala kala ne akwai badi'ul ma'nawi daga cikin ilmukan balagha yusammihu ulama'ul balaga malaman balaga suna kiran shi at-tajridu asalin at-tajrid shine tsiratarwa ka tsiratar da abu ma'ana ka tsirautar da shi ma'ana ka fidda mishi wato ka fitar masa da sutura ka zari masa sutura shine at-tajrid ana cewa jarrada thiyabahu an gane ko domin ilimin balaga yana da manyan rassa guda uku al-badiya da al-ma'ani da kuma al-bayan mai son karatun balaga sai ya fara da littafin albalagatul wadiha sannan kuma ya kara da jawahirul balaga sannan kuma ya ci gaba malam yace to fa haddu tajridi indahum yadda ake ta'arifin tajridi wajen malaman balaga huwa shine an yuntaza'a a ciro min amrin daga wani abu zi sifatin ma'abucin sifa akharu daban mithluha kuma irinta fiha a cikin shi kama abu ne a ciro wata sifa irinta cikin shi kamar abuna wanda za a sake maimaita shi saboda wata wato hikima ya ce mubalagatan don kai matuƙa fi kamaliha a cikin wannan sifa fiye a cikin shi sifa guda a kaman cirowa abubuwa cikin ta ita din da yake amma dai yadda ake yawan maimaita ta a kalli wato wasu fuskoki daban-daban sai zaman to dan a nuna kamar kamar abu guda ne amma ana son a nuna kamar dai wato ya fi ƙarfin ɗaya kamar yadda ake cewa ko cikin maza akwai mazaje malam ya ce to wa aqsamuhu yadda ake rarraba shi wannan nau'i na at-tajrid ma'rufatun sanan dai na indal bayaniyin wajen malamai na bayani kenan a cikin ilimin balaga malam yace to fa minhu daga cikin irin wannan ma yakunu at-tajridu fihi bi harfin ana yin tajridi ne wanda yake da alaka da harafi nahwu qawlihim kamar fadarsu li min fulanin sadiqun hamimun li gare ni min fulanin daga wani sadiqun ina da aboki hamimun wanda yake aboki na wato wanda kamar aboki na ƙarshe kamar wanda ake cewa na kud da kud ko ku wanda dan fara guda suke rabawa gari ko kuma kalma ta hamim tana nufin wani lokaci aboki wani lokacin kalma ta hamim tana nufin ruwan zafi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wala yasalu hamimun hamima aboki baya tambayar aboki a ranar tashin alkiyama matuƙar wato aboki na kud da kud sannan kuma kalima ta hamimun lokaci tana nufin ruwan zafi inda shajaratar zaƙum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun ka ghalil hamim shi yasa hariri a cikin makama yace wa awaddul hamima walau jarra'anil hamim ina son alhamim abokina na kud da kud walau jarra'anil hamim ko da ya kwankwada min wato ruwan zafi ka kuka kenan soyayya abokantaka ta kai abokantaka to malam yace ai abinda ake son a ce ai balaga ya kai matuƙa min sadaqati daga abuta haddan wato ya kai wata iyaka sahha ma'ahu wato wani hali ne wanda ya kai ya inganta ga wannan halin an yustakhlasa minhu akhar a cire wani aboki cikin shi mithluhu irin shi fiha cikin wannan sifa mubalaghatan fi kamaliha kai matuƙa cikin wannan sifa ta abokantaka fihi a cikin shi wa qawlihim kamar yadda kuma laraba suke cewa la in sa'altahu in ka tambaye shi la tas'alanna bihi al-bahra da za ka tambayi teku kaga an ce in ka tambaye shi kuma ka tambayi teku yace balagha fi ittisafihi bis samaha an kai kijin cewa wannan mutumin wato balagha an kai matuƙa fi ittisafihi wajen sifanta wannan dan adam bis samahati da rangwame da kyauta tunda an ce an tambaye teku ai teku ko kyauta ce tunda tana bada alkhairi mai yawa ko ko wato ana nufin an kai matuƙa wajen nuna mai ilimci na domin an ka sifanta mutum da kasancewar shi wato bahar wajen ilimi ma'ana ya kai matuƙa wajen ilimi hatta in ta za'a minhu bahran fi samahati har sai da ya ciro teku cikin wannan mutumin kiran mutumin saboda tsananin kyauta kamar mutum na kuma an ciro teku cikin shi kiran kaga kamar abu biyu malam yace to wa min at-tajrid bi wasatati harfi kuma yana daga cikin tajridi ta fuska harfi an gane ko qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala lahum fiha darul khuldi lahum su ƴan wuta suna da fiha a cikin wuta darul khuldi gidan dawwama suratu fussilat aya ta 28 malam yace wa huwa ashba'u shay'in bil aya kuma wannan shi yafi kama kamanceceniya da wannan aya allati wadda nahnu mu bi sadadiha muke akan bayanin ta shine bi sadadiha da sadun ne li'anna an-nara domin ita wuta hiya darul khuldi ita ce dai a gidan tabbata bi ainiha da kanta lakin nahu sai dai shi Allah subhanahu wata'ala in ta za'a min hadaran kamar ya ciro wani gida ne ukhra a cikin ta alhali ko ita din dai ce wa ja'alaha ya ta mu'addatan an yi tattalin ta fi jahannama a cikin wuta lil kufarin kafirai tahwilan dan tsoratarwa da amriha game da al'amarin wannan wuta wa mubalagatan kuma don kai matuƙa fi tisafiha bi shidda a nuna cewa wannan wuta ta yi tsanani kwarai da gaske to kaji abinda malamin yake so ya ce domin ita wutar dai ita dai ce addarul khuldi ne an gane ko wuta ita ce a gidan dawama malam yace to wa minat tajridi kuma da yace harafi sai an ce lahum an kawo shi kuma an ka kawo fiha lahum suna da fiha a cikin ta kidan kaga kamar abu biyu ne amma kuma a hakikani abu guda ne wa minat tajridi kuma yana daga cikin tajridi ma yakunu min ghairi tawassutil harfi yana yiwa a yi shi ba tare da sai harafi ya shiga ba an sanya harafi nahawu qawli qatada kamar faɗar qatada bin salamat al-hanafi da yake cewa wala in baqitu la arhalanna bi ghazwatin tahwi al-ghanaima aw yamutu karimu karimu wala in baqitu inna wanzu kiran in Allah ya barni da raina ra'al la arhalanna zan yi balaguro zan tafiya bi ghazwatin don yin wani yaki tahwi al-ghanaima wanda wannan gazwa kiran tunda gazwa an ka ce yakin wato tahwil ghana'ima wanda zai taro al-ghana'im ganima mai yawa au ya mutu karimu koko mutum mai karamci ya mutu ma'ana koko in mutu ma'ana ina ta wajen yaki ban yi asara ba in an kashe ni dai an kashe zarumi mutumin da in yayo yaki kuma ya samu ganima mai mutunci na mai daraja zai taimaka ma wato mutane duk da yake Allah bai ra'ayi zalunci ba a taimaka wa wasu wanda shi daga cikin tunanin mutanen da a je a yaki a kwato dukiya ga masu dukiya don a zo arba talakawa ko kuma irin yanzu tunanin da mutane suke yi su kwato dukiya daga hannun waɗansu su ce za su taimaka ma waɗansu ko za su taimaka ma addini ko a tara dukiya ta hanya haram don a yi tunani a taimaka ma addini Allah bai yarda da wannan ba amma a bi hanya ta halatta Allah zai iya taimakon ka ya baka malam yace ya'ani nafsahu da yace aw ya mutu karimun yana nufin kansa yace in taza'a min nafsihi ya ciro daga kansa kariman wani mutum mai daraja shine mutum mai daraja amma sai ciro kamar akwai wani mutum cikin shi mai daraja mubalaghatan don ya nuna ka wato kai matuƙa fi karmihi wato a cikin wato irin wato ɗabi'o'insa na gari kenan da mutuncinsa malam yace to fa idza arafta hadha in ka fahimci wannan to fannaru ita wuta summiyat an sanya mata suna alhawiya an gane ko inda aka kira ta hawiya li ghayati umqiha saboda nisan umqiha zurfinta gaya kenan yana da ya kai matuƙa ko da Hausa ana cewa abu ya kai gaya wa bu'di mahawaha da nisan mahawaha wurin da ake fadawa shine hawa kenan faqad ruwiya an ruwaito anna dakhilaha dakhilaha a cikin wutan nan yahwi kafiri zai fada yana tafiya fiha a cikin ta 70 kharifan wato shekara 70 kalima ta kharif tana nufin kamar lokacin kaka to daga lokacin kaka zuwa kaka shekara ɗaya ne domin a larabci muna da alfusulul arba'a daga cikinsu akwai alkharif akwai ashita shine lokacin sanyi ko hunturu as-sayf shine lokacin zafi ar-rabi' shine lokacin bazara al-kharif shine lokacin kaka ana iya siffanta su da kowanne yana da wata uku dai takribi duk da yake wannan iya shiga cikin wani wani lokaci to shekara 70 kinan daga kaka zuwa kaka domin kalma ta kharif ba tana nufin shekara ba amma daga lokacin kaka zuwa lokacin kaka shekara ɗaya ne an gane ko sannan kuma lokaci wani lokaci an kace kharif shine mutumin da hankalin shi ya tafi ma bai da wato cikakken hankali mai taqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Badawi da da malam ya kawo 70 kharifan sai sa number 1 namba ta farko kiran kadiba kasar littafi yace kamar fi hadisi Abi Huraira kamar da yazo cikin hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi inda Muslim yana cikin sahihi Muslim hadisi na 2844 yace qala kina Abu Huraira yace kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi id sami'a wajbatan sai ya ji wata ƙara shine wajbatan duk da yake wata kalima ta wajiba wani lokacin ana nufin wato kamar a ce an kawo wato abincin da za a ci an gane ko kamar a ce an kawo wato abinci wanda yake an shirya shi wajiba kenan kamar fala abin da suke kira fala da faransanci an gane ko an kawo abincin da wato za a ci to amma nan wajiba ana nufin wato ƙara abu yana yiwa an ɗauko shi ne daga wajaba shine as-suqutu domin abin da ya faɗi za a ji yayi ƙara Allah ce wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair Allah subhanahu wa ta'ala ce fa idza wajabat junubuha an gane ko wajabat junubuha kina idan sashen dabba ya faɗi to faɗuwar da take yi kenan za a ji ƙara to daga nan tana yiwa aka ɗauko wannan na wajiba kenan sami'a wajibatan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wata ƙara fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace tadruna ma hada shin kun san ko menene wannan wannan ƙarar take nufi kenan qala sai Abu Hurairah yace nici kulna sai mun kace kina Abu Hurairah yace kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi shine suka fi sani malamai suke cewa kenan idan abu ne wanda manzo ya san shi sai a ce Allahu wa rasuluhu alam idan abu ne wanda Allah kadai san shi sai su ce Allahu alam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace hadha hajarun wannan wani duci ne an gane ko urumiya bihi an ce hajar yana daukar dutsi ya an ce hajarun kuma aka yi sukuni yana nufin rami an gane ko in kuma an ka ce hujra yana nufin daki innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilu sannan kalma ta alhajaru wani lokacin tana nufin hanawa abinda an ka hana ka shi yasa an ka kiran mahjur shine mutumin hajar arsafihi an hana ma wawa dukiyarsa sai in yayi wayo ya balaga sannan a bashi ita maraya kenan yace to hadha hajarun rumiya bihi fi nari wannan dutse ne wanda an ka jefa a cikin wuta منذ 70 kharifan tsawon shekara 70 fa huwa yahwi yana fadawa yana tafiya finnari a cikin wuta al'ana yanzu hatta kadinta ha ila ƙariha yanzu ne ya zo a can ƙarƙashin wutar jahannama tafiya ta shekara saba'in wani iyazu billah Allah kai mana sani da wuta da duk abin da bai kai mu zuwa ga wuta to wannan shine kenan wannan nuna cewa wutar tana da nisa shi yasa sai an ka kawo wuta daga farko an ka yi ta'arifin ta da hawiya an gane ko kenan sai an kai siffanta ta da hawiya an kawo ta da wata sifa kamar an fit da wata wuta ne cikin wata wuta amma can na farko ana so a nuna maka wuta ce wadda hawiya ana fadawa cikin ta mai tsananin nisa sannan kuma narun hamiya wuta ce mai tsananin zafi dan a bambanta maka kamar an fitar da wata wuta ne cikin wata wuta amma duk ita din dai ce can an hankalta ma zurfinta yana da yawa nan kuma an hankalta ma zafinta yana da yawa wallahu ta'ala alam malam yace to wa khassaha al-ba'd waɗansu malamai sun keɓe wannan wuta bilbabil asfali da ƙofa wato mafi zama ƙasa minan nari ta wuta fanta za a min haha wuyatan ukura sai fitar da wata wuta ta daban kinan tun da wutar ta daban daban ce akwai ta sama akwai ta tsakiya akwai ta ƙasa kamar dai ya fitar da wuta ce cikin wuta an gane ko ya ce to fanta za a min haha wuyatan ukura misla hafi shiddatul umki wadda tana da tsananin zurfi wa bu'dil mahawa kuma saboda nisan wurin da ake fadawa mubalagatan don kai matuƙa fi umqiha wato don mubalagatan kai matuƙa don nuna fi umqiha da zurfinta wa bu'di mahawaha da nisan wurin da ake fadawa kafin akai inda ake sullumawa an gane ko malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine aisa an kai wannan tajridi sannan kuma idan muka duba ma a cikin larabci wani lokaci abu ko ba mamnu'un min as-sarfi bane ana iya masa tanwini mamnu'un min as-sarfi kuma ana iya masa tanwini in an ga dama saboda hali da yake kawo irin wannan ibnu malik yake cewa wa zittirarin aw tanasubin surif zulman wal wal masruf qad la yansarif wal ittirarin saboda ci dastuwa kamar darurar sha'iriyya aw tanasubin ko ko saboda kalma ta yi munasaba da wata ta zo ta yi wato kamar abin da ake cewa kamar a ce ta yi makwabtaka da wata shine tanasub dace wasu ta makwabtaka ko ko ta karewa a hali ɗaya irin kafiya ta sha'ir surif zulmani sai an ka sarrafa sunan da ba a yi mishi wato sarfu ma'ana saboda wancan na farko ya zo da wannan shi ma da bidin sai a yi masa amma ba don saboda wato asalinsa ana yi masa ba ya ce to walittirarin aw tanasubin surif zulman'i wal masrufu wani lokacin kuma suna ne wanda ya kamata a yi mishi sarfu a yi mishi tanwini qad la yansarif sai a yi mishi tanwini saboda ittirar aw tanasub laraba suna yin wannan a cikin yaren su to tunda kalma ta hawiya ba ta dauka alif wal lam kuma ya kawo ta na kira an gane ko to wannan kuma yana zaman tuwa kenan cikin larabci akwai lokacin da ake iya saba ma ka'ida wadda an san da ita dan haka yana da kyau dalibin ilimi kada ya dauki kullun ka'ida tana tafiya ana samun halat istithnaiya don haka wannan shi ma ma'arifa ne wanda yake ya kamata a kawo shi mamnu'un min sarf sai aka kawo shi da tanwini sannan kuma ba a cewa littirarin Allah ya ce da su don ba a cewa Allah wato magana ta ta kure ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa yayi irin daruratu shi'r sai da ana cewa li munasabatin lafziyatin aw ma'nawiyya shi yasa an kai wannan ina fata an fahimce ni to wannan shi ma ya kamata ɗalibi ilimi ya fahimce shi wallahu ta'ala a'lam to yan uwa wannan shine abin da ya kawo mu ƙarshen wato suratu alƙari'a kenan a cikin littafin tafiya hamid tirab an ayatul kitab yanzu za mu tashi ne a cikin suratul kautsar duk da yake shi mai littafin tafiya hamid tirab an ayatul kitab bai kawo bayani ba a cikin suratul takafur afwan suratul takafur bai kawo wani bayani ba amma shi mai littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwatuha ya kawo bayani suratul takafur idan muka duba a number one mai taƙiƙin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ka number one yace kadi ba kasar littafi sun biya an sanya mata suna fi mu'dhamil musahif a mafi yawancin alqur'anai wa mu'dhamut tafasir da kuma da yawa daga cikin tafsirai suratul takathur suratul takathur wa kadhalika kama haka ne an wani at-Tirmidhi Tirmidhi ya samata unwani fi jami'i a cikin littafin sa al-Jami' wa hiya kadhalika kuma kama haka ne mu'anwanat mu'anwanatun an sanya mata unwani sunanta kenan an bude mata bayani da suna fi ba'd al-masahif a cikin sashen al-qur'anai al-atiqa da daddu wadanda an jima da rubuta su bil qairawan al-qairawan wa summiyat kuma an sanya mata suna fi ba'd al-masahif a cikin sauran al-qur'anai da aka rubuta suratu al-hakim wa kadhalika tarjamaha al-bukhari kama haka ne kuma bukhari yayi mata tarjama ya bude bayani akan ta ya sanya mata suna kenan fi kitab at-tafsir a cikin littafin tafsiri babi na tafsiri babban babi na tafsiri shine kirmi da kitab at-tafsir fi min sahihi a cikin sahihul bukhari alifun da ha'un yana nufin intaha bayani ya kare min at-tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir to wannan shine abin da malam ya kawo to malam yace to a matsala ta 1219 fa in kila idan an ka ce aina jawabu law ta'lamuna ina na jawabi na law ta'lamuna yake da inda Allah ya ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin kalla a'aha law ta'lamuna da kuna da sani ilmal yaqin sani na yaqini to me zai faru malam yace to amsa qulna za mu ce huwa mahdhufun malamai suka ce an shafe shi taqdiruhu yadda za a kaddara shi law ta'lamuna al'amra da kun san al'amari yaqinan sani na yaqini la shagalakum da wannan al'amarin ya shagaltar da ku an takasur daga yawan tara dukiya wa tafakhur da yawan alfahari ko alfahari sun mabtada ta'ala sannan Allah ya fara ci gaba da magana kinan wata magana sabuwa kenan shine ibtada bi wa'idin akhar da kuma wani narko ko tsoratarwa ko sawar firgici na daban faqala subhana sai Allah ce la tarawunnal jahim wallahi kuma za ku ga wato wutar jahannama an gane ko duk da yake akwai kira'a la turawunnal jahim za a nuna muku wutar jahannama na fata an fahimce ni kamar yadda Imam al-Kisa'i ya karanta da kuma Imam Ibn Amir la turawunna za a nuna muku la tarawunna kuma za ku gani to wannan shi ne abinda wato malan wato ya kawo sannan idan muka duba al-hakumut takafur waɗansu malamai suka ce kenan yawan son tara dukiya da abin duniya ya shagaltar da ku domin Allah ya ce ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad wadansu kuma daga cikin malamai sun ce alhakumut takathur wato at-takathur alfahari ne laraba suka yi wanda ya fi mamata kinan wajen yaki wani yana ganin kabilar shi tafi yaki ma tafi mamata sai aka je ana lissafa wa gawaye waɗanda suka fi kaburburan da suka fi yawa sai Allah ya ce to wannan ya shagaltar da ku daga mutuwar ku to idan muka duba dai duka al in mun ɗauki ahadiyya ce dole guda za a ɗauka ko yawan tara dukiya ko wancan amma idan muka ɗauki al jinsiya ce duka waɗannan fasarorin guda biyu za ta ɗauka su jinsin yawaitawa yawaita lissafa kaburbura yawaita samun dukiya yawaita kaza yawaita kaza duk sai ya samu shiga sai a zaɓi ɗaya daga cikin su don haka in wani ɗalibi ya ji fassara da bai sani ba kai ya zaɓi da ce babu ta yi binciken littafai da abinda malamai sun kace da nasoshi na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da maganganu na magabata kafin ya ce kaza ko babu kaza ko akwai kaza Allah ya kyauta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu ɗaya wato da ɗari biyu da ashirin malam ya ce fa in ƙila idan an ka ce kullu ahadin kowane mutum la ya khlu baya wofinta ba zai gushe ba an naili na'imin sai ya samu ni'ima fi duniya a duniya walau maratan wahida ko da kaɗan ne ko da so ɗaya faman na'imul ladhi yus'alu anhu al-abd to wace ni'ima ce za a tambayi mutum tunda Allah ya ce summa la tus'aluna yawma idhin anin na'im yace to kulna zamu ce fihi sab'atu aqwal maganganu bakwai malamai suka yi waɗanda shi malam ya kai gare su misali ahaduha na farko annahu al-amn Allah zai tambaye ka akan aminci na wato samun zaman lafiya kenan wasu sihhati da lafiya الثاني waɗansu malamai suka ce annahu al-ma'ul barid ruwa ne mai sanyi an gane ko الثالث na uku suka ce annahu khubzul burr shine wato mu ce gurasa ta alburru alkama ko mu ce burodi ko biredi na alkama kenan wal ma'il azbi da ruwa wanda yake tatacce duk da kyau da suke cewa al-ma'ul barid da abin nan da abin nan arabi waɗansu malamai suka ce annahu ma'kulun shine abin da dukka ci wa mashrubun da duk abin da ka sha ladida ne waɗanda suke da daɗi ka ji daɗin su waɗanda suna kafa hujja da kissar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ya fito da shi da sirna Abu yana jin yunwa ya haɗu sirna Abubakar shi ma yana jin yunwa suka haɗu sirna Umar suka je gidan wani daga cikin sahabbai ya yanka musu abin akuya suka ci suka sha ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma tus'aluna yawma idhin anin na'im shi yasa wanda zai fassara shi da abinci ko abin sha alkhamisu abu na biyar as-sihhatu Allah ya baka lafiya wal faragh kuma Allah ya baka dama wato alfaragh kama a ce baka da wani abun da yake damun ka baka yin wani aiki shine alfaragh asadisu na shidda annahu kullu lazzatin dukkan wani dadi min lazzatin duniya daga dadin duniya da kaji asabi'u na bakwai annahu dawamul ghida'i shine dawwama samun abinci alghada dawamul ghada'i dawwama samun abincin safiya wal asha'i da abincin marici ma'ana kana ci so biyu duk lokutan da kake da bukata domin wani so ɗaya ke samun abinci ina fata an fahimce ni haka dai mai malamai sun ka kawo to kaga wani in ya san magana guda sai ya zaburi ya ce to akwai ayat da zaka iske ba wani magana bakwai ba heda magana bakwai za a iya samu maganganun na malamai wani lokacin duk maganganun ba su karo da juna ba ana iya hada su wani lokacin kuma waɗansu ba a iya hada su sai dai ko da magana biyu ne sai dai a rinja da wata magana akan wata to malam ya ce wakila waɗansu malamai sun ka ce inda su'al wannan tambaya khasul lil kuffari kafirai ne kawai za a yi ma wannan tambaya wasahihu amma zance mafi inganci annahu amun fi kulli insan ko wani dan adam za a yi mishi tambaya wa fi kulli na'imin kuma kowace ni'ima za a yi tambaya fal kafiru kafiri yus'alu za a tambaye shi tawbihan dan zargin shi wal mu'minu shi ko mu'mini yus'alu za a tambaye shi an shukriha daga godiyarta da ya ma Allah wa yu'ayyidu hadha abin da yake karfafa wannan ma ja a fil hadisi abin da yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa thalathun akwai abubuwa guda uku la as'alu abdi an shukrihinna ba zan tambayi bawa na ba ya gode musu wa as'aluhu amma siwa zalika amma zan tambaye shi wani wannan in bai gode mini ba kenan baitun yukinnuhu yukinnahu ya kamata ya zama to yukinnuhu ne baitun gida yukinnuhu wanda zai suturta dan adam kenan inda dan adam zai je ya kwana wa ma yuqimu bihi sulbahu da abinda dan adam zai tsayar da wato tsatson shi da shi bayan shi kenan karan kaman bayan shi min ta'ami na abinci domin idan baka ci abinci ba baka iya mikewa tsaye ma'ana abincin da zaka ci ka koshi don ka rayu ba za ka mutu ba ba abinci na wadata ba na jin daɗi wa ma yuwari bihi auratahu da abinda dan adam zai boye zai suturta al'aur shine yuwari asalin wara shine ikhfa boyewa Allah ya ce ya tawara min alqaumi min su'i ma bushara bih to wa ma yuwari bihi auratahu da abinda dan adam zai sutur zai boye al'aurar shi da shi ya suturta take da minal libasi na sutura Allah zai tambaye shi mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai yasa number 1 yace isnaduhu da'ifun jiddan sanadin wannan hadisi yana da rauni kwarai kadiba cikin az-zuhd an gane ko libn sirri ko libn sirri ne na ganin ya kawo shi صفحة 568 عن أبي معاوية daga abi muawiya an juwaibir daga juwaibir an dhahak daga dhahak mursalan wato mursal ne ba a danganta shi babu sahabin da ba a kai shi zuwa ga sahabin da ya ruwaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wa hadha isnadun wahid wannan sanadi na wanda ke da rauni ina fata an fahimci ni ibnu sirri ina ganin yake da sun sa ya'un daya ban san dai sunan ko haka yake ba amma da ya faɗi wato wannan littafi wallahu ta'ala a'lam to wanda hadisi kenan bai inganta ba kenan sai nuna dai duk ni'imar da Allah ya ma zai tambaye ka babu wani a keɓance banda wannan banda wannan domin duka Allah yana son mu gode mishi akan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya muna duk da ke ba za mu iya lissafa ni'imar ɗaya bayan ɗaya ba amma za mu iya godiya a jumlaci mu ce alhamdulillahi ala jami'in ni'am amma in kace ni'imomin to tunda baka san su ba ai ba za ka iya gode ba Allah ba ɗaya bayan ɗaya kace Allah na gode maka akan ni'ima kaza ni'ima kaza Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku ce ku lissafa ni'imar Allah ba za ku iya ba an gane ko to ni'imomin Allah ake nufi domin inda ɗaya ake nufi da kace ɗaya ai shi an ƙara lissafi amma malamai suka ce wato jamhurin malamai suka fi cewa ba za ku iya lissafa ni'imomin Allah ba fadlan an shukuri an al-qiyam bi shukriha balanta na ku ce za ku gode ma Allah wadansu malamai suka ce a'a wa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku ce ku lissafa ni'ima Allah guda wato alkhairin da ke karkashin ta da ni'imomin da ke karkashin ta la tun ba za ku iya ba balanta na ba ku shiga ni'ima ta biyu wadansu malamai sun tafi akan wannan fassara wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan kaga ni'imar ruwa kadai idan an ka dauke ta yanzu amfani da take ma mutane ta fuskar noma ta fuskar amfanin dan adam irin yadda yake rayuwa da ita dabbobinsa shuka ta dan adam kaza kaza kaza kaza to ai an ce a lissafa dai amfanin ruwa sai rayuwa ta kare ba a kare lissafa ta ba shi yasa wadansu malamai sun kai wato wannan fassara da mugali wallahu ta'ala a'lam to yan uwa mun kai karshen suratul takathur yanzu kuma za mu je a cikin suratu al-asr to idan muka duba suratul asr mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai kanan batu yace summiyat an sanya mata suna suratul asr suratul asr fi masahifin kathira a cikin alqur'ani da dama wa fi mu'zami kutubit tafsir kuma da yawa daga cikin littafan tafsiri wa kadhalika hiya fi mushafin atiq kuma haka ne aka samu sunanta kenan fi mushafin a cikin wani alqur'ani atiq wanda yake da dadde ya jima da aka wato rubuta shi bil khatil kufi da rubutu na mutanen kufa kenan na kasar iraq ba dole bane kuma wanda ya rubutun dan kasar kufa ne almuhimmu dai da tsarin rubutu irin nasu ne min al masahif al qayrawaniya daga alqur'anai na qayrawan fil qarn al khamis wato a cikin karni na biyar wa sumbiyat an sanya mata suna fi ba'd kutub at tafsir a cikin sashen littafan tafsiri wa fi sahih al bukhari kuma cikin sahih al bukhari suratu wal asr bi ithbat al wawi an tabbatar da wawun ala hikayati awwal kalimatin fiha an yi hikaya kalima ta farko da ta zo a cikin ta ai suratu hadhihi al kalima sura ta wannan wato kalima alifun ha'un kinan intaha magana ta kare min at tahrir wat tanwir daga cikin tafsiri na at tahrir wat tanwir aka kawo wato wannan bayani to wannan shine abinda malik ya kawo to yanzu idan muka je a cikin littafin sai muka cewa da aka kawo matsala ta 1221 malik ya ce fa in kila idan anka ce alistithna'u togewa da an kai allazi fi surati wanda a cikin sura la yadullu ala anna almu'minina almawsufina ba yana nuna cewa ba mu'minai waɗanda an ka siffanta fi ribhin cewa an ka sifanta su da riba samun riba ma annal istithna an gani ko tare da cewa istithna itogewa da an kai inda masika an kawo shi ne limadhihim don a yabe su bi mudadati bi mudadati halihim domin halin su ya ci karo yayi zan kishiya shine mudada daga addiduni kishiya li hali man lam yatanawalhu istithna ga halin wanda togewa ba ta same shi ba an gani ko yace to kullana zamu ce al-istithna togewa wa illam yadulla duk da yake bai nuna ba bi sarihihi qarara ala annahum fi a'zami ribhin cewa sun samu babban riba tunda an ce innal insana lafi khusr ke dan kishi ko hasara shine samun riba alhali ko in an ce ka samu riba ba shine ka samu babban riba ba kuma ya kamata a ce sun samu babban riba malam yace walakin sai dai ko walakin sai dai ittisafuhum siffantuwarsu bi tilka sifati da waɗannan sifofi al'arba'ati guda hudu da Allah ce illal ladina amanu sifata aiki na sun yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki na gari wa tawasaw bil haqqi suka yi majuna wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabr suka yi majuna wasici da hakuri yace sifofi guda hudu nan ba yana nufin sifa ba a tsarin nahau nan wato an samu masu imani kenan sifa ta imani an samu sifa ta aiki na gari wato alladhi ya'malu al-amal as-salih kenan sannan kuma ko a ce amilu as-salihat sannan kuma wa tawasaw bil haqqi al-muwasi bil haqqi al-muwasi bis sabr sune yake nufi wato ana iya maida su sifofi ko da yazo cikin qur'ani fi'ilai sun ka zo dan kawo ne zabure ce to ai shi fi'ilai ya gani yace to walakin ittisafu bi tilka sifati al-arba'a siffantu su da wadannan sifofi guda hudu ash-sharifa masu daraja yadullu yana nuna ala annahum sufi a'zami ribhin sun samu babban riba tunda an ce wane yayi asara banda wane da wane kiran ba nuna wancan ya samu babban riba ba to amma idan ya zamanto an ka siffanta su da sifofi guda hudu to ya nuna cewa sun samu babban riba ma'a tare da cewa anna mu law qaddarna muqaddarta annahum su laysu fi ribhin ba su samu riba ba fal mudadda kishiya hasilatun aidan to za ta bayyana to me an ce su dai ko da mun ce sun samu riba ba to in dai muka ce ba su yi asara ba to tabbas ai sai mun samu cewa sun samu riba لأنهم ليسوا في خسر دومين سو بسوي هسارة با بمقتضى الاستثناء بمقتضى الاستثناء كن انت فسكر ابن ده استثناء يحكم تانا ما انا تنان زامو فهمتي cewa ai بسوي هسارة با كن كو mun ce bu samu babbar riba ba almuhimmu dai su bu suyi asara ba shi ko wanda bai asara ba to tabbas tana yiwa a ce to ai an ce ba ai asara ba tana yiwa ana cewa an an mai da uwacin kasuwanci to wasu ayoyin sun ka nuna cewa lalle tabbas waɗanda sun kai aiki na gari sun ka shiga aljanna sun samu babbar riba domin Allah subhanahu wataala yake cewa كل نفس ذائقة, ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما الله سبحانه وتعالى كتوا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم كاغون يانوس سامو واتو ببربو an gari Allah ce wa man yuta illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima kina wannan yanu sun samu babban rabo sun samu babban riba cikin waɗansu ayoyi ma ko da mun ce ba a fahimci wannan ba a cikin wannan ayar to ƴan uwa musulmi ga dukkan alamu ne ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi muna halin sa sai wato darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته